الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 28 ga watan rajab hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma sha biyu ga watan uku shekara ta ɗaya. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tamboyi suna iya gabata na faddal na'am na'am wai lokacin da ladan yake ta da ikama menene ya dace jama'a su fada musamman kenan mamu duk da cewa bai keɓanta ba da mamu an gane ku iya abinda ya tabbata a sunna yadda shi ladani yake fada haka za su fada ba bambanci tsakanin kiran sallah da ta da ikama kamar yadda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa a hadisi sahihi idza sami'tumul mu'azzin fa qulu misla ma yaqulu idan kun ji ladani na kiran sallah mazan Allah ya ce ku faɗi kwatancin abin da yake faɗa dan haka ita ma iqama mazan Allah ya ambace ta da cewa kiran sallah kamar yadda yake faɗa baina kulli abanaini salatu maza Allah ya ce tsakanin dukkan kiran sallah biyu maza Allah ya ce akwai sallah ta musamman al'azanul awwal shine kiran sallah sananne wanda ake yin shi domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shigo al'azanul sani a wannan hadisi shine ikama to don haka hatta da ikama yadda ladani ya faɗa haka za ka faɗa ba tare da daɗa wani abu ko ragewa ko kuma canzawa a iya inda za ku bambanta da shi a gabar hayya alal sala hayya alal fala a nan iya abinda za ka faɗa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah haka a ƙarshen ikama da ya ce la ilaha illallah to iya abinda za ka faɗa kai ma ka ce la ilaha illallah ka taka burki kamar yadda ya faɗa dada muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir har ma wasu zaka ji suna fada haqqan lillahi wa li rasulihi wannan duka kwata kwata mai dashi gefe idan kai haka ka wuce makaɗi da rawa baka yi ba iya abinda aka sa ka kai saboda shi ka'ida al'amari na shari'a al'amari ne tauƙifi iya inda aka tsira ka nan ne ya zama wajibi ka tsaya dadawa ko ragewa baya halatta ko canzawa domin ciyayi fa kulu mislama ya kulu ku faɗi kwatancin abin da shi ladani yake faɗa kaga a ƙarshe ya ce la ilaha illallah kai sai ka ce wahada hula sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shin ka faɗi kwatancin abin da ya faɗa to haka a daidai kada kamace sala zaka ji wasu suna fada aqamaha Allahu wa adamaha aqamaha Allahu wa adamaha shi ma wannan hadisi ne ba'ifi bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace qad qamati salatu kai ma qad qamati salatu zaka fada na'am wai kamar misali mutanen da suka wadatu cewa da alkur'ani ba sa bukatar sunna ma'ana duk wani abu wanda yake na hukunce-hukunce to su alkur'ani za su dauka domin sunnar maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yarda da ita ba su amince mata ba wa irin waɗannan jama'a in sun yi maka sallama za ka karɓa ko kuma kai kana iya yi musu sallama a farko lalle kasancewar duk wanda aka tabbatar masa cewa ba yadda za a yi imaninka da alkur'ani ya tabbata sai ka yi imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar masa aka kafa masa hujja ya ki dawo wato wannan kuma babban kamlasar yana iya hawa kan shi saboda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ce kamar yadda alkur'ani wahayi ne don haka kenan dai a farko irin wannan fara musu da sallama baya dacewa saboda su kansu yahudawa da Allah ya hane mu akan harshen manzansa game da fara yi musu sallama saboda kafircinsu ne a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku fara ma yahudu da yan mushan sallama manzon Allah ya ce in har ɗaya daga cikinsu yayi karambani ya muku sallama faqulu wa alaikum ku ce da su wa alaikum kadai ku daya a farko kai ba za ka ma duk wanda ba musulmi ba sallama to amma in shi ya maka sallama iya abinda za ka faɗa wa alaikum don haka dai a takaice rashin amincewa da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙaryatar da su wannan kafirci domin wahayi ne kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu maza Allah yace ku saurara an bani alqur'ani da kwatancin sa tare da shi menene kwatancin sa tare da shi ita ce sunna dan haka ubangiji ta'ala yace mana wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba ku ku karba abin da ya hane ku ku hannu kuma haka shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da mu ma na haitukum an hufash da nibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastaqatu manzan Allah ya ce duk abin da na hane ku game da aikata shi manzan Allah ya ce ku nisance shi ku yi hannun riga da shi ya ce wa ma amartukum bihi duk abin da na umarce ku da shi manzo Allah ya ce fa'atu minhu mastata'tu ko aikata gulgudan iya iyawarku dan haka tuntuni ubangiji ta'ala ya ajiye mana ka'ida a cikin suratul nisa man yudi'ir rasula faqad aqa Allah duk wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a to tabbas ubangiji mai girma da daukaka ya ma da'a saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi da nashi na kanshi duk abin da yake faɗa na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza saƙo ne yake isar mana a madadin ubangijinsa kamar yadda ya ubangiji ta ala ya faɗa wa ma alar rasuli illa albalagul mubin ba abin da ke kan manzo na face isar da saƙo wanda yake mabayyani don haka ita sunna ita take bayyana abin da alkur'ani ya kunsa misali ɗaya Allah ya umarce mu da tsaye da sallah a cikin alkur'ani wa aqimus salata wa atuz zakata to bayan da za a yi ka san yadda za ka tsaye da sallah sai ka dawo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bayyana mana sallah dalla dalla tun daga farkon ta har zuwa karshen ta kamar yadda hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mimbarinsa mai matattakara uku wata rana maza Allah sai da ya hau kololuwar mimbarin jama'a suka yi sahu a bayansa maza Allah ya yi takabiratul ihram maza Allah ya gama karatu maza Allah ya duka ya yi rukuku a kan mimbarin da zai yi sujada maza Allah ya yi da baya da baya sai da ya sauka daga kan mimbarin ya yi sujada da ya dago daga sujada ta biyu hallo ya taka ya hau kololuwar mimbarin ya yi karatu ya gama ya doka ya ruku'u da ya dago daga ruku'u manzon Allah ya yi da baya da baya sai da ya sauko daga kan mimbarin ya yi sujada a ƙarshe da ya gama sallar manzon Allah ya waiwayo yake faɗa ga sahabbansa yake cewa innama sana'atu hadha li ta'lamu salati wa li ta'tamu bi manzon Allah ya ce ku san da cewa kadai na aikata haka na yi sallah akan mimbari don ku san yadda sallata take kuma don ku yi koyi da ni don haka kasancewar ba yadda za a yi ka fahimci umarni da hani na ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani sai ka dawo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya bayyana mana cewa ita sallah mai fitahu haqquhur wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim mabudin sallah shine tsarki kamar yadda Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum harama ta sallah ma'ana shiga sallah shine takbiratul ihram fita daga sallah manzo Allah ya ce sallama dan haka tuntuna Allah ya faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun na'am malam shekaran jiya na tambaya wajen sha bakwai kai kunne ne nake so wani shafar kunne hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kai da shi yake shafar kunnuwa kuma hadisi ne sahihi manzon Allah yake cewa al-huzunani min ar-ra's wato su kunnuwa suna daga cikin jimillar kai wanda Allah ya umarnin a shafa don haka sake ɗauko ruwa na musamman domin shafar kunnuwa wannan hadisi bai inganta ba allahumma sai dai in hannunka babu lema bayan ka shafi kanka to ba laifi kana iya ɗauko ruwa domin ka shafi kunnuwanka darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul jihadi wa siyar littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen jihadi mun tsaya ƙarshen babi na 191 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na haramcin yanka raƙumma da ƙanƙanan dabobi wato na ganima kafin a raba kowa a bashi kasan shi haramun ne baya dacewa wasu su yi gaban kansu su ware wasu dabobi daga cikin ganimar yaƙi kafin a raba su yanka a ci nama to wannan kwata-kwata haramun ne bai dace ba shine dai kamar yadda bayani ya gabata a istilahin magabata idan suka ce maka abu kaza makaruhi ne to ba sa nihin makaruhi a istilahin malaman fiqh na baya-baya abinda suke nihi da makaruhi abu ne wanda yake haramu kamar yadda bayani ya gabata malam ya zo mana da hadisin a baya ibn rifa'a daga kakansa shine rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda yake faɗa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci a nan zulhulaifa fa asaban nasu ju'un yunwa sai ta cimma jama'a suna da matukar yunwa a wannan lokaci rafi yake cewa wa asabna iblan wa ganama yace mun samu raƙumma da ƙanƙanan dabobi na ganima sun ribato raƙumma da ƙanƙanan dabobi idan aka ce ganam ismul jins ne ya hada tinkiya da akuya wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi ukhrayatin nas yace a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko yana can karshen jama'a yana can baya kenan an baro shi a baya wanda bayani ya gabata ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana tafiya da jama'a manzon Allah yakan koma can baya an gane ko idan ana bulaguro manzon Allah baya wucewa gaba bayan jama'a yake tsayawa su jama'a su yi gaba wanda hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haka saboda duk wanda ya kasa mai rauni wanda ke buƙatar taimako a agaza masa amma jagaban tafiya ya yi gaba jama'a sun biyo baya wanda ya kasa wane ne zai tsaya masa don haka hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a suke wucewa gaba in ana cikin bulaguro shi a ƙarshen jama'a yake ba ajilu fa nasabul qudura jama'a sai suka yi gaggawa da aka samu wannan ganima raƙumma da tumakai da awakai suka yi gaggawa suka yanka suka girka tukwane lafazin ƙudur jam'i ne na ƙidir idan aka ce ƙidir ita ce tukunya ta ƙarfi kamar yadda can cikin suratu saba ubangiji ta'ala ke faɗa wa ƙudurin rasiyat shine yace wa nasabul ƙudura wato suka girka tukwane nama yana tafalfasa maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya iso sai ya ga tukwane nama sai tafasa yake maza Allah ya ce menene haka suka ce a ga abin da ya faru fa'amara bil kuduri fa uku fi'at maza Allah ya sanya waɗannan tukwane gaba ɗaya aka kife su aka zucce su gaba ɗayan abin da yake cikinsu aka zubar da shi wannan hukuba ce ta musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu domin sun aikata abin da bai dace ba a ƙarƙashin haka wani daga cikin magabata wato shine ibn al-munayyir yake cewa wannan dalili ne wanda yake tabbatar da duk dabbar da aka yanka akan hanya ta ganganci da ta'addanci to wannan mushe ce baya halatta a ci an gane ko kamar misali mutum da zai saci dabbar wasu ya yanka ta ko so dubu ya yi bismillah bismillah ba ta halatta wannan dabba ta riga ta zaune shi saboda wannan haƙƙin jama'a ne haƙƙin jama'a ne shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kife tukwanen gaba ɗaya aka zubar da su akan ƙasa tare da cewa al'imamul kurdubi Allah ya ji kansa na faɗa cewa iya abin da aka zubar ya ce shi ne roman amma naman wato an tattara shi an maida shi an kwatsa shi da ganima ya ce domin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hani game da tozartar da dukiya nama ku dukiya ne don haka kasancewar kuma shi laifin kaga ai ba dukkan jama'a ba suka hada akan laifin wasu kwata-kwata ba sa daga cikin waɗanda suka ba da haɗin kai game da dafa wannan nama yanka waɗannan dabobi kuma tare da cewa ai waɗanda ma suke da haƙƙi a ciki akwai ashabul humus wanda ake ɗaukan ɗaya daga cikin biyar kin ganima a basu kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambata wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير shine sai yake cewa wannan shine yayi daidai da ka'idodi waɗanda suke na shari'a kenan aka yi musu ukuba aka zubar da roman naman kenan aka kwatsa shi a cikin abin da yake dukiya ta ganima ya ce amma saɓani ga jakai da aka soke a lokacin yakin haibar wanda wani daga cikin sahabbai ya kai kuka gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin haibar ya ce ya rasulallahi yunwa ta cimma jama'a ya ce ya nema a ba su izinin su soke jakuna su yanka manzon Allah ya ba da izinin cewa aje a yanka aka yanka jakuna nama yana tafalfasa akan tukunya wani sahabi ya zo ya ce ya rasulallahi ukilatil humur ya ce ai jakuna duk an cinye su hallo ya sake dawowa ya ce ya rasulallahi duk an cinye jakuna a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Aba Talha cewa ya tashi yayi shela ya sanar da jama'a inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliya fa innaha rijsun ya ce jama'a kusan da cewa Allah da manzansa suna hannun ku game da cin naman jakai na gida jakin da ake hawa ake masa lautu domin naman shi manzan Allah ya ce na jasa ne to manzan Allah take yanke sahabbai suka ringa kife tukunya akan ƙasa to kaga a wannan kissa wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce na jasa ba ne amma ya yi umarnin a kife wannan tukwane akan ƙasa domin yi musu akuba akan abin da wasu dace ba wanda wannan shine dalilin da wasu daga cikin malamai suka ce wato akan yi ukuba ta hanyar dukiya ma'ana amma mutum ukuba da dukiya tunda wannan ukuba ce ta hanyar dukiya domin nama dukiya ne to ina ma a ce ma wannan alhali dukiyar jama'a ce to ina a ce taka ce kai abin da bai dace ba suka ce anan za a iya maka ukuba a cikin dukiyarka to shine a lokacin nan manzo Allah ya yi umarnin game da waɗannan tukwane aka kifar da su akan ƙasa ثم قسم sannan manzon Allah ya raba ganimar fa'adala ashiratan min al-ganami bi ba'ir manzon Allah ya daidaita karamar dabba goma da raƙumi guda misali in aka baka raƙumi guda to wannan in ƙananan dabbobi yake buƙatar a bashi sai an bashi tinkiya goma ko akuya goma tinkiya goma ko akuya goma su suke daidai da raƙumi guda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganimar rafi yake cewa fanar da min haɓa iya wani raƙumi sai ya zabtu ya fita da gudu ya kaɗi gabansa ya shiga jeji lafazin fanar da an ciro shi ne daga nudud idan aka ce nudud shine wato furta ta dabba dabba ta zabura ta kaɗi gabanta ta yi ta yi wafil kaumi khailun yasira a cikin jama'ar akwai dawakai 'yan kaɗan dawakan ba su da yawa aka bi bayan wannan raƙumi shine yace fa talabuhu suka nemi kamo wannan raƙumi fa a ayahu gaba ɗayan su ya gagare su suka kasu cin masa su kamo shi me za a yi fa ahawa ilaihi rajulun bi sahmi wani daga cikin jama'ar da suka bi bayan raƙumin sai ya dana kibiya sai ya halba masa wannan kibiya da ta kahu a jikinsa fa habasahu Allah ubangiji ta'ala ya durkusar da raƙumi manzo aka zo aka faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda aka yi aka kamo shi fa qala sai manzo Allah ya ce hadhihi al-baha'im laha awabidu laha awabidu ka awabidil wahsh manzo Allah ya ce waɗannan dabobi naku na gida raƙumma da shanu da tumakai da awakai manzan Allah ya ce akwai waɗanda suke furtattu masu zabtuwa su kaɗi gaba su shiga jeji irin yadda dabba ta jeji take domin ita dabba ta jeji in ta kaɗi gabanta tana gudu to sai an yi da gaske za a kama ta to haka a cikin irin waɗannan dabobi namu akwai su lafazin awabid bayani ya gabata jam'i ne na abida in aka ce abida dabba wadda take mai zabtuwa ta shiga jeji manzo Allah ya ce fama nadda alaikum duk dabbar da ta zautu a kanku ma'ana ta fita da gudu kuka yi kuka yi kuka kasa kama ta manzo Allah ya ce fa suna ubihi haka za ku aikata yadda kuka yi da wannan rakumi ku yi mata ku dana kibiya ku halbe ta ko a mace kuka same ta da kuma ya halatta ku ci sai dai lokacin da za a halba kibiyar ayi bismillah faqala jaddi a baya yake faɗa cewa kakana rafi sai yake faɗa inna narju aw nakhafu an nalqal aduwa gadan yace ya rasulullahi muna jin tsoron haduwa da abokan gaba a gobe walaysa ma'ana mudan yace alhali mu ko babu da bukaki irin na aikace aikace lafazin mudan jam'i ne na mudiya in aka ce mudiya wuka wadda ake yanke yanke na gida da ita yar karamar wuka shine ya ce walai sama'ana mudan ba mu da wato 'yan wukake waɗanda suke na aikace-aikace a fanar zubahu bil kasar ya ce ya rasulallah yanzu ma iya yanka dabba da kartajiya kasar shine kara bawon kara domin ya fi reza kaifi musamman ka ɗauki karar da ke bawon shi ko na dawa idan ka tane wannan kara wani lokaci ya fi reza kaifi ba ka sanin ya yanke ka sai kaga jini yana fita shi ne ya ce a fanar zubahu bil kasar ya rasulallahi za mu iya yanka dabba wato da kartajiya shi ne bawon rake ko bawon kara faƙala sai manzo Allah ya ce ma an harar dama duk abin da ya kwararar da jini wa zukira sumullahi alaihi aka ambaci sunan Allah akan yanka abin manzo Allah ya ce fa kul ya ce ku ci wannan kaga lafazi ne gamamme duk abin da zai iya gudanar da jini ya kwararar da shi to wannan za a iya yanka da shi sawa'an langa-langa ne kwalba ce reza ce duk wani abu mai kaifi dutse ne to wannan za a iya yanka da shi bai keɓanta ba sai da wuka duk wani abu mai kaifi to za a iya yanka dabba da shi shi ne ya ce wa zuki rasmullahi alaihi aka ambaci sunan allah akan yanka dabbar maza allah ya ce fakul ya ce ci laisa sinna wa zufura maza allah ya ce amma banda haƙori banda farci banda haƙori banda farce sai ce wasa ko hadisu kuma an zare zan ba ku labari game da abin da ya shafi haƙori da halish da farce sai ce an masin ya ce sani dai shi haƙori maza Allah ya ce fa azumun asalin shi kashi ne kashi ko baya halatta a yanka da shi wa amma zufuru kusan da cewa shi farce maza Allah ya ce fa mudal habasha wato wuka ce ta mutanen habasha su ne ethiopia su da farce suke yanka dabba suke keta makogoranta shi ba kamantacce ne ya da arna haramun ne saboda a wannan lokaci ba musulmai ba ne ba bayani ya gabata akan hadisin za mu tashi babi na gaba ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala babul bisharati fil futuh قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل هو بن أبي أويس قال حدثني قيس قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريهني من ذي الخلصة وكان بيتا في خصأم يسمى كعبة اليمانية فانطلقت في خمسين ومائة من أهمس وكانوا أصحاب خيل فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري فقال اللهم ثبته وجعله هاديا مهديا فانطلق إليها فكسرها وهرقها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبارك على خيل أهمس ورجالها مرات قال مسدد وابن مسرهد ابن مسربل بيت في خصم malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin ba da albishir game da abin da ya shafi yaƙe-yaƙe lafazin alfutu jam'i ne na fat idan aka ce alfatu shine ma'ana yaƙi an gane kun daga cikin ma'anoninsa kenan to don haka in an yi galaba to abin da ya dace a ba da albishir ga 'yan uwa musamman shugaba a turo a bashi albishir in cewa an yi galaba an yi nasara da sauran jama'a domin su ji daɗi su yi murna kuma su ƙara kuzari shine yace babu bisharati fil futur baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin ba da albishir game da wato galaba da aka yi a fagen daga shine anan malam ya zo mana da hadisin jarir ibnu abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda ke faɗa ya ce wani lokaci maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa gare ni ya ce da ni ala turihu ne min zilhalasa maza Allah ya ce yanzu jarir ba za ka hutatar da ni game da wannan ɗaki da ake kiran shi zilhalasa ba za Allah ya ce yanzu ba za ka hutatar da ni ba musibar shi da bala'in shi ya dame ni shi ne ya ce wa kana baitan fi khas'am wani ɗaki ne a cikin ƙabila ta banu khas'am yusamma ka'abatul yamaniya suna kiran shi al-ka'abatul yamaniya ka'aba ta kudu kenan haka suke masa laƙabi ka'aba ta kudu saboda ɗaki ne suka shirya na musamman suka kwaikwayi ka'aba domin bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala maza Allah ya ce yanzu ba za ka hutatar da ni game da wannan ɗaki jarir ibn abdullah kaga tuntunin a nan maza Allah ya naɗa shi shine kumanda wanda zai jagoranci tawagar da za su je su rushe wannan ɗaki shi ne ya ce fanƙwalaktu fi kamsina wa mi'atin min ahamas ya ce sai na tafi tare da mutum 150 daga cikin wato kabilar da ake kiransu ahmas ya ce wa kanu ashaba kai ne su ka dama mutane ne ma'abuta dawakai dawakai gare su na yaki yadda ya ɗau mutum 150 a cikinsu muka tafi da muka je da za mu tafi fa aka bartun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin anni la asbutu ala alkhair cewa ni bana iya tabbata a bayan doki domin ban kware ba hawan doki ni ba mi ne shine yace fa akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni la asbutu ala alkhair na bashi labarin cewa bana iya tabbata a bayan doki domin ni ba mi ne saboda hawan doki iyawa ne idan baka iya ba hawan ka ke da wuya da ya zabi mutum ya surmiyo fadarraba fi sadari manzon Allah sai ya hankali kirjina hatta ra'aitu athara asabihi fi sadari yace wallahi sai da naga sawun ya tsotsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kirjina a sababin hankadar da yayi fa qala sai manzon Allah yace Allahumma sabbitu yace ya Allah ka tabbatar da shi ya Allah ka tabbatar da shi hamikina akan wannan bayan doki ya ce ya Allah ka tabbatar da shi waje alku hadiyar mahadiya ya Allah ka maida shi shiryayye kuma mai shiryar da jama'a addu'a linki biyu manzon Allah ya masa farko ya ce ya Allah ka tabbatar da shi kamar yadda ya kai kukan cewa baya iya tabbata a bayan doki manzon Allah ya masa wannan addu'a addu'a ta biye ce ya Allah ka maida shi ya zaman to shiryayye mai shiryaswa hadiyan mahadiya wanda kuma ita wannan addu'ar ta fi komai fanfalaka ilaiha a lokacin nan ya ja tawagarsa suka tafi fakasarha wannan ka'aba al-yamaniya wato ya rusa ta waharraqaha ya cinna wuta gaba ɗaya ya kona ta ta kone kurmus فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره تاكينك bayan an gama wannan aiki jarir ibn abdullah ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo na musamman domin ya bashi albishir game da abin da ya wakana faqala rasulu jarir li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan jakadan jarir ibn abdullah sai yake faɗa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya ce ya manzan Allah wallazi ba a saka bil haƙƙi rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya ce ma ji ituka ya ce wallahi ban zo ba gonka a yanzu hatta taraktu haka annaha jamalun ajram ya ce wannan ka'aba ya ce wallahi sai da na barta an gane ko ma'ana ta sadu da ƙasa ta rushe gaba ɗaya yadda kasar raƙumi mai kasuwa domin cutar kasuwa in ta kama raƙumi baya iya tsayuwa za ka gan shi a gurfani a riran to haka ya ce wannan ka'aba ma'ana kinaya ce gaba ɗaya an rushe ta an yi ɗaiɗai da ita fabaraka ala khaili ahmasa wa rijali hamarrat manzon Allah yayi addu'a ta cewa Allah yayi albarka ga dawakan su Ahmas da mazajensu manzon Allah ya yi ta maimaitawa ya Allah kai musu albarka da su da dawakansu mazan Allah ya ta maimaitawa wanda wannan hadisi yana ɗaya daga cikin wato maratib na tagayyirul munkar canza duk wani aiki na asha wanda kasancewar abu ne wanda ke hannun shugabanni abu wanda bai dace ba a shari'a to su za su sa a kusa da shi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika jarir ibnu abdullah da wata tawaga suka je suka roshe wannan ka'aba an gane ko kenan duk wanda yake da ikon canza aikin asha da hannun shi to ya tabbata ya zama wajibi kamar yadda wata rana aliyu allah ya kara masa yadda yake faɗa ga wani na hannun damarsa babban almajirinsa abul hayyaj al-asadi yake ce masa zan tura ka kai mun wani aiki irin aikin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ni na yi masa shine yace Allah ta da'a timsalan illa qamastahu wala qabran mushrifan illa sawaitahu yace duk wani gunki kada ka bar shi face sai ka rusa shi duk wani kabari da aka tula masa kasa ya kere sauran kaburra face sai ka bashe shi ka daidaita shi da sauran kaburra kai tsaye adiyu Allah ya kara masa yadda ya tura abul hayyaji al-asadi cewa yayi masa wannan aiki shi ma lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana raye haka ya tura shi je yi wannan aiki wanda kuma wannan yana nuna mana cewa in abin farin ciki da murna ya samu to ba a buƙatar mumini ya kunshi abu a zuciyarsa ka ba 'yan uwanka musulmi labari domin su yi farin ciki su yi murna musamman shugaba kaga dan haka kai tsaye ana gama wannan aiki ya tura dan aiki na musamman ya ce maza ka je ka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama albishir kuma wannan kuma yana nuna mana duk wanda ya yi abin a zo a gani ya kawo wani taimakonsa da agayinsa to ya cancanci a yi masa addu'a musamman addu'a ta Allah ya sanya masa albarka kamar yadda ana manzan Allah yake faɗa yake maimaitawa yake cewa ya Allah ka yi albarka wato ga su mazajen ahmas kabila ta ahmas da dawakansa ya ce ya Allah ka yi albarka a cikin su da haka in mutum ya maka wani abu na alkhairi bayan ka ce jazakallahu khairan ka ce barakallahu fika Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka qala musaddad kenan mahallu shahid min hadha alhadith shine fadarsa fa arsala ila annabi sallallahu alaihi wa sallama yubashiruhu kai tsaye jarir ya aika ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan aiki na musamman domin ya bashi albishir kaga wannan yaki ne na musamman musaddad ibn musarhad yake cewa shi zil khalasa yace baitun fi khasam yace daki ne a cikin kabila ta khasam an gane ko wanda suke kiran shi al-ka'abatul yamaniyya babu ma yuqal bashir wa a'ada ka abubun malik radiyallahu anhu thawbaini hina hina bushira bitauba wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya dace a ba wato shine mai bada albishir na tukwici gane ko a ɗau wani abu a bashi wato na tukuici shine yace ma yu'ud al-bashir idan aka ce al-bashir shine kenan mai bada al-bashir wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da ake ba mai bada al-bashir na tukuici duk wanda ya baka al-bashir to ka samu wani abu ka bashi ko mun kankanta shi ne a matsayin tukuici saboda wani alkhairi ne ya yi maka wanda kuma alkhairi in an maka to ya kamata a ce ka sakauta ka sakauta shi ne malam sai yake cewa ka'ab ibn malik ya ba wani daga cikin sahabbai rigunansa biyu lokacin da aka ba shi albishirgin cewa ubangiji mai girma da ɗaukaka ya karɓi tubansu wanda hadisi ne mai tsawo ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda yana ɗaya daga cikin mutane uku waɗanda ba su halarci yakin tabuka kuma alhali babu wani uzuri tare da su wanda zai hana su fita kawai illa kasala da kyauya da shi ka'ab ibn malik da hilal ibn umayya sannan da murara wato ibn rabi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabuka manzon Allah ya shiga masallaci ya zauna jama'a suka kewaye shi jama'a suke zauwa suna ba da hamzari waɗanda ba su samu fita fagen daga duk wanda ya zo ya ba da hamzarinsa maza Allah sai ya ce tashi kaje daman tuntuna Allah ya ba da labari munafikai ne ya taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum fasayara Allahu amalakum wa rasulahu to don haka da suka zo duk wanda ya zo ya ba da hanzari manzan Allah sai ya ce tashi ka je kuma galibin su hanzari ne na karya su wajen mutum tamanin da wani abu shi ka'ab ibn malik da ya zo ya ba da hanzari ya ce ya rasulallah ya ce wallahi ba ni da wani hanzari da ya hana ni fita kawai illa ka sada da kyauya ya ce kai ni a rayuwata ma lokaci bai taba wuce ni wanda nake cikin jin daɗi wanda kuma nake da hali yace ban taba mallakar rakumi biyu nawa in ba a wannan lokaci ba maza Allah sai yace masa to je ka ka zauna mu ga abin da Allah zai kasantar da lamarinka wanda kafin haka Ka'ab ibn Malik sai da ya tambaya shin akwai wasu waɗanda suka bada hamzari irin nawa ka ce masa kwarai akwai hilali ibn wannan hilali ibn rabi da shi wannan da murara ibn rabi murara ibn rabi da hilali ibn umayya yace to waɗannan mutane ne na kwarai yace sun ishe ni abun koyi yace wallahi yace ni mutum ne wanda na iya jayayya na iya gardama yace ni ba na shakkar duk wani a doron ƙasa in dai za mu yi gardama da shi yace to sai na kada shi ina da iya hamzarin da zan iya badawa ya ce amma sun yi gaskiya tun da mutane ga mutum biyu sun zo sun yi gaskiya ya ce wannan sun ishe na abin koyi maza Allah ya ce ku je ku zauna mu gami Allah zai kasantar da shi na lamarin suka je suka zauna bayan wasu kwanuka maza Allah ya turo ya ce to an yi mun saƙon cewa ku ƙaurace ma iyalinku kami ibn malik ya ce a tambaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nihin mu rabu da su ne manzon Allah ya ce a ni dai an ce da ni in ce da ku ku kaurace ma iyalinku a lokacin nan ka'abi ibn malik ya faɗa ga matarsa ya ce in hakibi ahliki je ki gidanku har mu ga abin da Allah subhanahu wata'ala zai kasantar da shi na lamarin wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa je ki gidanku ba saki bane sai in kayi nihin saki kwata-kwata aka ƙaurace musu su waɗannan mutane uku hatta da sallama ba a yi musu wanda dalili ne wanda yake tabbatar da ƙaurace ma mai sabon Allah sallama ba a musu ya ce nakan zo masallaci ya ce sai in zo kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina sallah ya ce don in ringa masa satar kallo ya ce daga na juyo sai in ga manzan Allah ya kau da kai shi duka jama'a suka kaurace musu al'amari ya yi kamari suka shiga yanayi na kunci kamar yadda ubangiji ta'ala ya bamu labari wa ala salatatin lazina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim shi ne ubangiji ta'ala yace hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat ƙasa duk faɗinta ta musu kunci ransu kuma ta kuntata sun rasa inda za su saka rayuwarsu wanda mumini in ya aikata aiki na saban Allah duk faɗin ƙasa kunci take masa to ana cikin wannan yanayi rancikar kwana hamsin da sa musu wannan takunkumi ana gama sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya waiwayo sai yake cewa ya ku jama'a ku rike albishir waɗannan mutane uku waɗanda aka jinkirta lamarinsu Allah ya karbi tuwansu manzo Allah ya karanta ma jama'a ayoyin tun daga fadarsa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim ba jama'a wannan labari ke da wuya kai tsaye wani sahabi sai ya ƙure bayan doki ya sukunya domin ya je ya ba ka ibn malik labarin cewa Allah ya karɓi tubansu wani da ya fi shi wayo da dabara da hikima shine salama ibn al-akwa wanda kuma daman shi salama ibn al-akwa kwalankwalami ne ya fi doki gudu da ya zabura ma da ya je kawai sai ya hau kan wani dutse sai ya daga muryar shi sai ya ce ya ka'ab abshir ya ce ya ka'ab karki albishir Allah ya karbi tuban kafin na kan doki ya je shi wanda ya hau kan dutse tuni sautin shi ya je ka'ab ya taso ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ka'ab yake faɗa yake cewa wallahi ina isowa akwai wani daga cikin sahabbai na manta sunansa ya ce shi ne farkon wanda ya tashi ya taryo ni ya rungume ni ya yi farin ciki ya yi murna ya ce wallahi wannan abin da ya mun ya ce har abada ya ce wallahi ba na mantawa a lokacin nan ka'ab ibn malik da ya iso shi wannan da ya bashi albishir salama ibn al-akwa ya tube rigunan shi biyu yayi gamar riga guda biyu gaba ɗaya ya tube ya samu shi a matsayin tukuici ya nemi aron wata riga ya sa kuma ya ce ya rasulallah ya ce ina da alkawali ya ce a sababin wannan tuba nawa da Allah ya karba ya ce dukiyata gaba ɗayanta ya ce zan bada tafi sabilillah maza Allah ya ce aka rike wani ɓangare na dukiyarka wani ɓangaren kuma ka ciyar ya ce kuma alkawali na biyu ya ce wallahi ya ce daga yau ya ce har ƙarshen rayuwata ba zan faɗi wani abu sai gaskiya ya ce domin na san gaskiya dokin karfe ce duk wanda ya hauta baya kunya sai ya kai labari to don haka wannan hadisin yana da tsawo malam ya zo da shi domin ishara ce mana kenan in mutum ya baka albishir to abin da ake so ka ɗau tukwici ka bashi ka ɗau wani abu na tukwici ka bashi kamar yadda a nan ka'ab ya tube rigar shi biyu ya tufatar da salama ibn al-akwa a sababin albishir ɗin da ya bashi ko manzon Allah ya tabbatar da shi akan haka to amma in ka zo ka ba mutum albishir kawai sai ya kyale wani lokaci kyauta ce ma za a bada wa a bashi wai ya kawo maka kawai mutum sai ya danne ya manta shi ko abin da ya kamata ka dan cira masa wani abu باب لا هجرة بعد الفتح قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور هو ابن المؤتمر عن مجاهد هو ابن جبر عن طاووس هو كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد هو الحظاء عن أبي عثمان النهدي عن مجاش بن مسعود أنه قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام قال حدثنا علي بن عبد الله هو بن المديني قال حدثنا سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي قال قال عمرو هو بن قال أمر وابن دينار وابن جريج هو المكي أنهما قال أنه أنهما قال سمعنا عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن أمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير فقالت لنا in qata'atil hijratu muzfataha Allahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama makka wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa babu hijira bayan cin makka da yaki ma'ana wajabcin hijira to ya sauka a sababin cin makka da yaki shi ne a nan malin ya zo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yau mafashi makka ranar da ya ci makka da yaki manzon allah ya ce la hijira ya ce daga yau babu wajabcin wato yin hijira daga makka zuwa madina kamar yadda al'imamun nawawi Allah ya ji kansa a ƙarƙashin hadisin yake faɗa ya ce li'annaha sarat dara islami domin makka ta zamanto gari na musulunci an ci ta da yaƙi ta dawo ƙarƙashin daula ta musulunci kenan wajabcin hijira ya sauka wanda asali kalima ta alhijira ma'anarta shine at-tark barin abu da watsar da shi da kaurace masa a shari'ance malamai suka ce mu fara fatu daril kufri ila daril islami khawfal fitina ƙaurace ma gari na kafirci zuwa gari na musulunci don jin tsoron fitina shine kar a tsangwame ka a cikin addininka shine ma'anar hijira mu fara fatu daril kufri ila daril islami khawfal fitina to wanda ita hijira a farkon musulunci wajibi ne duk wanda ya yi imani da Allah da manzansa to ya zama tilas a kan shi ya kaurace ma makka ya tarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin madina matukar yana da ikon yin hijira don haka waɗanda suke da ikon yin hijira suka ƙi ubangiji ta'ala ya musu kashe da barazana game da wutar jahannama a can cikin suratun nisa ubangiji ta'ala na faɗa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira illa almustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا to dan haka a farkon musulunci wajibi ce kuma kar mu manta shi wannan wajabci fa bai riga bai yanke daga makka ne zuwa madina ya yanke amma hijira tana nan a matsayinta na wajibi ga duk mutumin da ya musulunta a ƙasar da bai isa bai ya fito ya bayyana addinin shi baka isa baka bayyana addinin ka sai dai ka boye to duk wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi kaurace ma wannan gari ya zama wajibi a kanshi ya kaure ya koma cikin jama'a ta musulmi inda zai iya bayyanar da addinin shi in ya ci gaba da zama a wannan kasa inda baya iya bayyanar da addinin shi to aike shi na farilla ko na nafila Allah baya karba to wannan wannan wajabci yana nan har zuwa kiyama duk mutumin da yake rayuwa a wurin da bai isa bai bayyanar da addinin shi to kaurace ma wannan wuri ya zama wajibi hali na biyu mutumin da yake da ikon bayyanar da addinin shi to shi wannan an so ya kaurace ma wannan ƙasa ta kafirai ya koma ƙasa ta musulmi domin ya yawaita jama'a ta musulmi kuma ya zamanto ɗaya daga cikin sojojin musulunci in jihadi ya tashi kiran za a fita da shi sannan kuma ya hutatar da kan shi game da ganin dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na asha saboda ƙasa ta kafirai ƙasa ne wanda aiki na asha abu ne wanda yake a bayyana abubuwa na sabon Allah kenan ka ƙaurace don karka ci gaba da ganin abubuwan da ba su dace ba a shara'ance kai kuma ba ka iya canzawa sannan na uku shine mutumin da gajiyayye wanda kwatan wannan kamar misali wanda an ribace shi kafirai sun kama shi ko kuma marar lafiya da wanda kwata-kwata ba zai iya kai kanshi ba inda zai je ya tara 'yan uwan shi musulmi to wannan shine yake da uzuri abun Allah subhanahu wata'ala amma shi kanshi wanda yake mai raunin inda zai kallafa ma kansa ya yi ƙoƙari ya ƙaurace to wannan yana da lada wanda yake mai girma kamar yadda sababin saukar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kasiran wasa wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wanda wani ne daga cikin sahabbai dattijo ne baya iya tafiya ma yasa ƴaƴan shi suka dauke shi akan wani gado na kara suka dauke shi za su suka kama hanyar Madina da shi akan hanya kafin aje Allah ya masa rasuwa shine wasu suke cewa ai bai cimma burinsa ba abin da yake nihi bai samu ba ubangiji ta'ala ya turo sako ya ce duk wanda ya fita daga cikin gidan shi da nihin hijira zuwa ga Allah da manzansa mutuwa ta cin masa kafin ya isa tabbas ladan shi na ga Allah lada yake da shi cikakke na hijira Allah ba zai tauye masa komai ba a sababin kyakkyawar niyya kenan malam sai ya zo da hadisi na sai ya wasi ne sai ya ce la hijira ba maganar hijira kenan bayan cin makka da yaƙi maza Allah ya ce walakin shihadun waniya kusan da cewa iya abin da ya rage shine jihadi a fita a yaƙi abokan gaba a faɗaɗa musulunci a ban ƙasa waniyatun kuma da kyautata niyya akan dukkan wani aiki na ibada maza Allah ya ce su ne suka rage a yanzu jihadi da kyautata niyya maza Allah ya ce wa izastum firtum in har an nemi cewa ku fito fagen daga manzo Allah ya ce famfiru ya ce ku fita in har shugaba ya nemi cewa da wane da wane da wane da wane ko kuma jama'a ku fito manzo Allah ya ce famfiru ku fito kamar yadda umarni ne na ubangiji ta'ala in firu khifafan wa sikalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kuma haka can ubangiji ta'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل سيتي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم لن تضروه شيئا to dan haka waɗannan ayoyi suna tabbatar da in dai aka nemi cewa jama'a ku fito to wannan fita ya zama wajibi shine maza Allah ya ce wai zastum firtum in an nemi ku fito fagen daga famfiru maza Allah ya ce ku fita hadisi na biyu a baban hadisin mujashi ibn mas'ud yake cewa shine yake fada da kansa yake cewa mujashi ya zo da dan uwansa mujalid ibn mas'ud shi dai mujashi yake ibn mas'ud shine ya kamo hannun dan uwansa mujalid suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mujashi sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yace haza mujalidun wannan dan uwana ne mujalid takanas yazo yubayi uka alal hijira dan yayi mubaya'a da kai akan yin hijira zai yi hijira ya koma Madina fa qala sai manzon Allah yace la hijrata ba'da fathi makka babu wajabcin yin hijira bayan cin makka da yaki wannan wajabci ya riga ya sauka walakin ubayi'uhu alal islam maza Allah ya ce sai dai kawai zan yi mubaya'a da shi akan musulunci ma'ana zai rungumi musulunci ga dangada sana hadisi na uku a baban hadisin wato aqa ibn abi rabah yake cewa ni da ubayd ibn umayr mun tafi gun aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وهي مجاورة بسبير a lokacin nan tana makwabtaka da dutsen sabir sabir sunan wani dutse ne daga cikin duwatsun madina an gane ko shi ne faƙalat lana aisha allah ya ƙara mata yadda sai ta ce da mu in ƙafa'atil hijratu muzfata allahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallama makka ta ce ai tuntuni wato hijira ta yanke tun lokacin da Allah ya buɗa ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato makka tun lokacin da ya ci makka da yaki to tuntuni wato maganar hijira ta yanke a takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana kenan zuwa makka wannan shine yanke amma kamar yadda bayani ya gabata har zuwa kiyama kenan hijira tana nan ga duk wanda baya iya bayyanar da musuluncin shi a garin da yake babun إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا أصين الله وتجريدهن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن هوش بن الطائفي قال حدثنا هشيم هو بن بشير الواسطي قال أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عطية وكان علويا إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء سمعته يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال ائتوا روضة خذا ائتوا روضة خذا كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا فقلنا الكتاب قالت لم يؤذني فقلنا لتخرجن أو لأجردنك فأخرجت من خزيزتها فأرسل إلى حاطب فقال لا تعجل والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه دعني أدرب عنقه فإنه قد نافق فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فهذا الذي جرأه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin idan aka fakar da mutum ya zama dole sai ya kalli gashin mace wadda ba musulma ba ahalul zimma shine yace idan qurrar rajulu idan aka fakar da mutum al'amarin ya zamanto tilas bayan da zaka yi ilan nazari fi shu'uri ahli zimma zuwa kallon gashin matan arna wal mu'minati da mata waɗanda suke mu'minai idza asaina Allah in suka saba ma ubangijinsu wata jaridihinna da kuma tsiraitar da su an gane ko menene hukuncin haka da tsiraitar da su in abu ya zama tilas shin ya halatta ka kalla ko bai halatta ba in har al'amarin ya kai dole ne sai an tsiraitar da ita shin ana iya tsiraitarsuwa ko ba za a yi ba to shine anan malam ya zo da hadisin wato abu abdurrahman shine as-sulami wa kana usmaniyan shi kuma wato usmani ne idan suka ce usmani wanda yake fifita usman ibn affan wajen daraja akan aliyu Allah ya kara masa yadda wanda kuma wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa yadda jerin su yake a wajen khalifanci haka a wajen daraja abubakar Allah ya kara masa yadda shine khalifa na farko kuma shine jagaba a cikin dukkan sahabbai a wajen daraja da matsayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bar duniya a doron ƙasa bai bar wani mai daraja wanda ya kai ga abubakar Allah ya kara masa yadda bayan shi sannan umar umar shine khalifa na biyu kuma haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a yana biya ma abubakar a wajen daraja na uku shine usman ibn affan haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a shine mataki na uku a wajen daraja martaba ta uku sannan na hudu aliyu Allah ya kara masa yadda wannan shine kuma a wajen daraja shine na hudu shine yace wa kana usmaniya ya kasance daga cikin waɗanda suke fifita usman Allah ya kara masa yadda a wajen daraja akan aliyu faqala ibn atiya wato shi abu abdurrahman as-sulami sai ya faɗa ga ibn atiya wa kana alawiyyan shi kuma ibn atiya alawi ne ma'ana su suna gabatar da aliyu a wajen daraja akan usman an gane ku su ma wannan suna da dama daga cikin ahalus sunna kamar wani dan sabani ne aka samu amma abin da ya tabbata shine gabatar da usman akan aliyu ya ce masa inni la'alamu mallazi jarra'a sahibaka ala dima ya ce lalle ya ce wallahi ni na san menene ya ba abokin mutumanka karfin zuciya akan wannan yaki akan wannan zubar da jini yakin da aliyu Allah ya kara masa yadda yi ya ce wallahi na san menene ya ba shi karfin zuciya lafazin jarra'a an ciro shi ne daga aljur'a ko kuma aljara'a shine karfin hali karfin zuciya ya ce wallahi ban ya ce ni na san abin da ya ingiza wato mutumanka kenan aliyu Allah ya kara masa yadda akan zubar da jini kenan akan wannan yakin yace domin na ji shi shi aliyu Allah ya kara masa yadda yana fada yana cewa ba asanin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa zubair yace wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika ni ni da az-zubair ibn al-awwam manzon Allah yace da wasu jama'a yace da mu ikitu raudata kaza ku je wuri kaza an gane ko suna ne na wuri raudatu kaza manzo Allah yace ku je wannan gu wa tajiduna bi hamra'a za ku samu wata mata a wannan wuri a abaha hadimul kitaba hadib ibn abi balta ya bata wata takarda wanda sako ne ya tura zuwa ga mutanen makka wanda wannan gaba dalili ne daga cikin dalilan da ke tabbatar da gaskiyar annabta da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda al'amari ne fa na gaibu al'amari ne na gaibu sanin gaibu ko baya kasancewa sai ta hanyar wahayi wa ma kana Allah li yuqliakum al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul sako Allah ya turo masa ya ce ga yanda al'amari yake kai tsaye manzan Allah ya tura aliyu da shi da azubair ibn al-awwam da wasu manzan Allah ya ce ku je wuri kaza in kuka je wuri kaza akwai wata mata tare da ita manzan Allah ya ce akwai takarda kuma wanda ya bata takardar shine hadib ibn abi banta lokacin da muka je aliyu Allah ya kara masa yadda ya ce fakulna sai muka ce da ita muka samu wannan mata kamar yadda manzon Allah ya faɗa muka ce da ita alkitab ma'ana ai hatil kitab kawo wannan takarda da take tare da ki faqalat sai ta ce dan yudi ne aini hadin bai bani wata takarda ba fakulna sai muka ce da tukuri janna wallahi ala tilas ki fito da wannan takarda ki bamu aula ujarri dan nake aliyu yace ko kuma in tsiraitar da ke a yanzu in muki zira me za a yi fa akhrajat min huzizatiha wato sai ta fito da wannan takarda daga madaurin dan tufinta wanda karmu manta hadisin ya gabata min iqasiha daga kitsan gashinta to anan malamai hada jami'in da suka yi tsakanin waɗannan riwayo guda biyu cikin kitsan gashinta ta sa to amma gashin nata ta sa shi a nan cikin abin da ya shafi kenan wannan dan tohinta madaurin dan tohinta an gane ko shine a cikin kitsan yake amma gashinta gaba ɗaya kenan yana cikin wannan kin shine jam'in da suka yi tsakanin wannan kin fa arsala ila hafid da aka kawo takarda maza Allah ya buɗe takarda ya ga abin da yake kunshi a cikinta saƙo ne daga hadib ibn balta'a zuwa mutanen makka cewa ku yi ta kanku ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nan tafi zai kai muku ɗauki na yaki manzan Allah ya aika aka kirawo masa hadib da aka kirawo hadib ibn abi balta'a da ya zo sai ya ce la ta'ajale ce ya rasulullahi kar ka yi gaggawa a kaina wallahi ma kafartu ya ce wannan abu da na aikata ya ce ban kafirta ban yi shi ba don kafirci don kyawar musulunci ya ce walazdadtu lil islami illa hubba ya ce wallahi tun lokacin da na musulunta har yau ya ce ban dada komai face so da kauna ga musulunci ya ce walam yakun ahadun min ashabika illa wa lahu bi makkata man yadfa'u Allahu bihi an ahadihi wa malihi ya ce ya rasulallahi ina faɗa maka babu daidai da mutum ɗaya daga cikin sahabbanka face a birnin makka yana da mutumin da a sababinsa ubangiji ta'ala zai kare masa iyalin shi zai kare masa dukiyar shi kowa yana da wani a makka wanda zai iya hanawa a taba dukiyar shi ko a taba iyalin shi yace amma walam ya kulli ahad yace ni ba ni da daidai da mutum ɗaya a makka wanda zai iya kare min dukiyata ko ya kare min iyalina domin galibin su sun yi hijira sun zo madina sun baro iyalansu sun baro dukiyarsu a can to wasu suna da waɗanda suke kula da iyalansu suke kula da dukiyarsu yace ni ko ba ni da kowa yace fa ahabbtu an attakhiza indahum yadan yace dan haka sai na so in riki wata ni'ima a gunsu an gane ko na yana daga cikin ma'anar aliyad wato shine ni'ima ma'ana wani abun a zo a gani da na yi musu ya ce ina so in riki wata ni'ima a gunsu wadda za ta zame musu sababin su kula da iyalina kuma su kare mun dukiyata a sababin wannan abun a zo a gani da na yi musu labarin da na ba su fasaddaqahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bazan Allah ya gaskata shi akan hamzarin da ya bada wanda wannan gaba tana nuna mana in mutum ya yi wani abu wanda yake ba na daidai ba ba a gaggawa kawai haka kai tsaye a zartar da hukunci a tambaye shi a bincike shi a ji menene iya uzurin shi akan wannan abu da ya aikata in ya faɗi gaskiya a gaskata shi faƙala umar umar allah ya ƙara masa yadda sai ya ce da'ani adrib unuqa ya ce ya manzan allah barni in sare masa wuya birnin in sare masa wuya fa inna hu qad nafaqa domin yayi munafirci ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah yace da Umar wa ma yudrika la alla Allah qara'a ala ahli badr yace Umar wa ya sanar da kai cewa Allah ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin badar da jin kansa faƙala amalu ma shi ito ubangiji ta'ala ya ce gaba ku aikata duk abin da kuka so ubangiji ta'ala ya ce ya gafarta musu su waɗanda suka halarci yakin badar kamar yadda yake cikin wata riwaya maza Allah ya ce ubangiji ta'ala ya ce i'malu ma shi itum ku aikata duk abin da kuka so fa ga fartu lakum tabbas na gafarta mu duk abin da za su yi ba zai hana su shiga aljanna ba to wannan shine iya uzurin da ya hana a sare masa wuya kasancewar yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar don haka yana ɗaya daga cikin abin da ke halatta zubar da jinin mutum duk wanda ya tona asirin musulmi zuwa ga abokan gaba yake ba su sirrin musulmi to wannan jinin shi ya halatta shi ne ayi Allah ya saukar da aya ta musamman ko mu ce sura ta musamman ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل shine sai ya ce fa hazal ladhi jarra'ahu wannan shine abin da ya bashi karfin hali da karfin zuciya akan wannan yaki an gane ko dalilin wannan kenan saboda kasancewar duk wanda yayi abu wanda yake na munafirci ga jama'a ta musulmi to jinin shi ya halatta yace wannan shine abin da ya ingiza wato a ma'abucinka mutumanka aliyu Allah ya kara masa yadda akan wannan yaki to dan haka anan dai ashahid kaga kasancewar a gashin kitsan gashin kanta ta warware ta hudu wannan takarda kenan wannan in har abu ya kai ban makawa ala dole ne sai kaga gashin mace sawa'an mumina ce wadda ta saba ma Allah ko kuma arniya ce to wannan kuma ba laifi larura ce kamar yadda anan aliyu ya ce lalle ne ki fuddo wannan takarda ki ba ko kuma in tsiraitar da ki to kamar yadda riwaya ta gabata sai ta huddo ta kunce kanta ta huddo daga kitsan gashinta ta huddo ta karre ta ba aliyu Allah ya kara masa yadda dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك